الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 18 ga watan tara shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mu na wiqayatul insan min al-jinni wash-shaytan na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala idan ba manta ba muna nan a cikin darasi na ƙarshe wato darasi na shida a cikin littafin inda malam ke mana bayani game da katangu da ya kamata kowanne musulmi ya katangu da su wajen kare kansa daga sharri ko farmakin shaidani mun tsaya ne a alhisnu sadisu ashara katanga ta goma sha shida ita ce hibzul basari kiyaye gani wanda malam ya ɗauko mana dogon bayani da ke da alaƙa da ganin wanda har ya gangaro yake mana bayani game da illa da hatsarin da ke cikin alhalwa bainar rajul wal mar'a keɓancewa tsakanin namiji a da mace da hadisai da malam ya kawo mana da hadisai da suke bayani game da hana zama a gefen hanya ko abin da ke da alaƙa da wannan na ji za mu tashi ne daidai faɗin malam da ya ce wa ya ƙulun na biyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa ma taraktu ba'adi fitnatan abarru ala rijali minan nisa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ma taraktu ba'adi fitnatan ban bar wata fitina a bayana ba abarru ala rijal wacce take mafi cutarwa ga mazaje minan nisa'i kamar mataye wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisin da ke kusa da shi mala yace wa yaqulu haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara cewa ittaqud dunya wattaqun nisa ku kiyayi duniya sannan kuma ku kiyayi mataye فإن أول فتنة بني إسرائيل سبب فرقا فتنة بنو إسرائيل تاكا سنتيني كانت في النساء تاكا سنتيني سندير ماتا وانا حديثي ينقوى إمام مسلم يفتدشي وانا حديثي آه كما يدى ما لن يبيان هنا تكن صحيح مسلم حديثي لنا أبي سعيد الخدري الله كارا مسير دا annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a cikinsa a duniya hulwatun khadra ko hulwatin khadir ya ce duniya hulwatun abace mai matukar zaki a baki tana da daɗin ɗanɗano idan ka sa ta a baki sannan khabir kuma koriya ce ma'ana tana da daɗin kallo a ida kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa inna Allah mustakhlifakum fiha liyanzura kayfa ta'maluna hakika Allah madaukakin sarki zai sanya ku halifofi mamaya a cikin wannan duniyar ya kuma zuba muku ido ya kalla ya ga me za ku yi a cikin ta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kara da wannan gabar da malam ya kawo yace fattaqud dunya to kun ga duniyar nan da Allah ya sa ku a cikin ta yake kallon abin da za ku aikata ya ce to ku kiyaye ta a hirɗinku da biye mata kada ku a zare mata sanda sannan annabi ya ƙara da wattaqun nisaa ku kuma kiyayi mataye fa inna awwala fitnati bani isra'ila saboda farkon fitinar banu isra'ila kanat fin nisa farkon abin da ya haddasa musu bala'i da musiba ya haddasa musu rigima da fito na fito tsakaninsu da Allah madaukakin sarki game da mataye suka saba Allah maɗaukakin sarki suka kauce wa dokokin Allah maɗaukakin sarki a kan sha'anin mata to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gargadar al'ummarsa yake jan kunnensu da kashedinsu a kan kada su biye wa irin abin da banu isra'ila suka yi su ma su yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da bani isra'ila su ma Allah ya fushi da su waɗannan hadisai guda biyu idan mun kalle su yan uwa za ku ga hadisai ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nuna mana haɗari da ke cikin mu'amala da mata hadisi na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da cewa bai bar wata fitina ba duk fitintunin da kake ji da wanda kake jin labari da wanda suka zo da wanda ba su zo ba na farkon duniya da ƙarshe dukansu annabi ya tattara sai ce shi a bayansa bai bar wata fitina da take cutarwa a ga mazaji ba fiye da mataye kowace iri ce saboda haka ba sai ka tsaya kana lissafi da fitina iri kaza da a'a kowace iri ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gami yace babu wata fitina da take cutar da maza kamar mata yi to malamai suka ce anan aka ce mata ba kawai ana nufin kawai matar da ba matarka ba a'a ba ana nufin macen da take ajnabiyar ka ba kai hulɗa da matar da ba taka ba wannan matsala ne ko shakka babu wannan kuma abu ne da zai shiga cikin ƙarƙashin hadisi amma ka sani matarka ta aure ma tana ciki yarka da ka haifa ita ma tana ciki duk mata ne duk annabi yana nufin su gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ce ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum sai ce me aduwwan lakum fahdharuhu Allah subhanahu wataala ya ce kun ga ya ku waɗanda kuka yi imani hakika daga cikin matayanku na aure da kuma ƴaƴayanku ya ce akwai waɗanda maƙiyanku ne fahzaruhum ku guje su ku guje su ba ku daina zama da su ba ba ku kore su daga gidansu ba a'a ku guji abin da za su haɗa ku rigima tsakaninku da Allah maɗaukakin sarki saboda haka matarka ta aure ta shiga cikin wannan fitinar yarka ta shiga cikin wannan fitinar dan da yawa daga cikin mutane matansu suke jefa su a cikin fitina matansu suke jefa su a cikin fito na fito da Allah maɗaukakin sarki nawa ne daga cikinmu za ka ga wanda sun bata da mahaifiyarsa ko da mahaifinsa baya shiri da mahaifinsa saboda matarsa nawa ne da yawa wannan fitina ce ko ba fitina bace fitina ce babba eh fitina ce babba wannan fitinan ma da wahala ka samu wata mace a waje da ya ta dawo maka irinta matar da ba taka ba ajnabiya ta dawo maka irin wannan fitina da wahala dan sabo sabo ne amma wani saban yafi wani saban daga cikin mafi girman sabo mafi tsananin sabo wanda Allah madaukakin sarki yake kawo mutum akan sa shine akwai sabawa iyaye rashin bin iyaye bijirewa maganar iyaye to da yawa daga cikin mu zaka samu suna shiga cikin wannan matsalar shine fito na fito da fada da iyaye sakamakon matan su na aure kaga wannan fitina ce wani ba shi da abinda zai kula zai kula da iyalinsa daidai karfin sa yake yi amma sakamakon matarsa ta aure zai sa za ta sa ya je ya ciyo abin da ya fi ƙarfinsa ƙarshe kuma ya shiga cikin fitina da akwai irin wannan so da da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ban bar wata fitina a bayana ba mafi cutarwa ga mazaje a sama da mata yi ba abin da yake nufi iya mata ba kawai da kaɗai na waje har da matan mana aure su ma duk sun shiga ciki dukkan mai yadda Allah madaukakin sarki ya gargaɗe mu sai mun yi takadan tsan gaba ɗaya zama da mace Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara dole namiji sai ya zauna da mace amma fitina ce eh fitina ce ma'ana jarraba ce Allah maɗaukakin sarki yake so ya mana ya ga za ka jure ko ba za ka jure ba Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon cin jarrabawa waƙila wasu daga cikin malamai suka ce inna shaytana yaqulu lil mar'ati shaytan yakan gaya wa mace anti nus anti nisfu jindi ke mace ke ce rabin rundunata wa an ti sahami allabi armi bihi fala uqti'u kuma ke ce mashina da idan na jifa da shi ko na harbi da shi ba na kuskurewa sai na samu wa anti mawdu'u sirri kuma ke ce gurbin da nake aje sirri na na taskance shi ba abin kaɗe min shi wa anti rasuli fi hajati kuma ke ce ɗan saƙona da nake aikawa zuwa ga duk wata buƙatata suka ce shi ɗan yakan gaya wa mace haka ko da bai fito ƙarara ya gaya mata haka ba amma za ka kalla akwai gasgatuwar maganar a cikin waƙi ina rayuwa na yau da kullum za ka ga haka ne وقال سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله babban tabi'i sa'id dan musayyib Allah ya masa rahama yake cewa ma aisa iblisu min ahadin shedan bai taba tseba tseba tsammani ga wani mutum ba yayi duk abin da zai yaga ya halakar da kai yaga ya kasa duk wata hanya da zai ga ya sa ka saba Allah biyo maka ita yaga ta kibe masa idan shedan ya haka in ya tseba tsammani da kai illa wa atahu min qibalil mar'ati face sai ya kullo masa ta fuskar mace dan wan gane wannan shedan bai taba dai ba tsammani ga wani ba sai ya kullo masa ta hanyar mace ta hanyar mace kuma ya kullo masa sai ya yi me sai ya samu nasara eh wannan zancen abu ne da yake tabbatacce wannan abu ne zancen abu ne da yake haka kamar da na ga mana satin da ya gabata galibi wanda zaka samu yana da amana zai iya rike maka dukiya kuma yawan ta bai ci maka ba amma ɓangaren mace wasu da yawa sukan yi filin ɓangaren mace da yawa sukan yi filin suna kasa cin jarabawa to shi sa a babban abin da ya kamata mutum ya yi shi ne kaucewa matsalar tun kafin ta zo gare shi kada mutum ya ce shi zai yi hulɗa da mata zai yi mu'amala da mata ai Allah maɗaukakin sarki zai kiyaye shi a'a duk imaninka ba kai annabi yusuf alaihi salam ba duk tsarewarka da kamewarka ba kai annabi yusuf alaihi salamu ba amma da allah maɗaukakin sarki ya jarraba annabi yusuf alaihi salam da mace allah subhanahu wa ta'ala sai da ya ce wahammat bihi walaƙad hammat bihi ko wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi ta yi yunkuri ta himmatu wajen afkawa annabi yusuf alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya ce wahamma biha shi ma annabi yusuf ya himmatu laula an ra'a burhana rabbi ba da ban ya ga hujja daga Allah subhanahu wata'ala ba annabi yusuf alaihi salam Allah ya faɗi irin wannan magana a kansa ya kuma ni ko kai saboda ka imani duk ƙarfin imaninka bai fiye tasiri akan mace ba ina gaya mana wannan duk ƙarfin imaninka wallahi wa rabbil ka'aba bai fiye tasiri akan mace ba babban garkuwa guda ɗaya da za ka ɗora wa kanka a kan mace shi ne kai ne ka guje abin kawai e kada ma ka bari kawai a rinka haɗuwa kada ka ma ka bari a haɗu kawai amma sai bayan ka yi abin da za ka yi kuma sai imanin ya dawo kuma sai ka ji kana nadama haka ne ko ba ka bane yan uwa haka ne Allah maɗaukin sarki kiyaye wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sauke nauyi ya isan mana da sako ya gaya mana abin da zai cutar da mu ya kuma gaya mana hanyar da za mu guje shi saboda idan mun bi wannan kanmu ne wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace al mar'atu awratun mace da muke kallo al aura ce fa idza kharajat duk lokacin da ta fito daga gidanta don tafiya wasu bukatunta ko unguwa ko asibiti ko wani waje ta fito dai daga gidanta istashrafa hashaitan sai shedan ya rinka kokarin kawata maka ita ya rinka zayyana maka ita ya rinka fito maka da abin da da baka kalle su ba shine istashrafa duk wani abin da baka lura da shi ba shedan sai ya kokari ya kayato maka shi shi sai ku ga yan uwa asalin addinin musulunci asali na addinin musulunci game da mace addini cewa da mace wa karna fi buyuti kunna ba ka addini ya ce ba ba ka Allah ya ce ba yan uwa Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu mu maza ya halicce mata ya san abin da ke tattare da mace ya san abin da ke tattare da namiji ya san abin da ya aje a zuciyar namiji gaba da mace ya san abin da ya aje a zuciyar mace game da namiji shi sa Allah madaukakin sarki sai ya bada ka'ida amma sai ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula haka ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zauna ina a gidajen ku wannan shine ka'idar addinin musulunci uwa daga lokacin da aka ce mace ta fito anyhow duk yadda namiji yake fitowa haka mace take fitowa to daga nan aka fara samun matsala yan uwa daga lokacin da turawa suka yi mana barbarar tunani da al'adunsu da kuma irin nasu su dama in ka kalla addininsu daban al'adarsu daban komai nasu daban musamman suna suna suna mana hassadar yadda muke kokarin tsare matanmu da kulle matanmu da sa musu kayan da ya dace da addininmu ba sa ganin jikinsu wannan yana bakanta musu rai ba sa jin daɗi su ga matansu nan tsirara kullum ana kallo a fili kai dan me zaka zaka kulle taka dan me zaka sa taka hijabi suna jin haushi to duk abin da za su yi mu ma mu irin abin da suke sai sun yi dan Allah ‘yan uwayen sun ci nasara ko ba su ci nasara ba amsa sun ci nasara sun fito da matan makamai da namu suke daga lokacin wallahi aka fara samun matsala kuma duk yadda muke ji za mu tsare matanmu mu kare kanmu daga zina a kare mu kare kanmu daga afka cikin alfasha wallahi abu ne mai wahala abu ne mai wahala saboda an bar asali ku kalli matan sahabbai kalli matan sahabbai lokacin da aka saukar da ayar hijabi na Aisha take cewa idan ka gansu sun fito sai ka dauka wani buhu ne ko abin da ya kama da haka duk sun rufe jikin su kaf rub za ka gansu suna yau haka eh ne hau ba haka saboda sun dauki wasiyar Allah madaukakin sarki wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajen ku in ba wata matsala bace in ba wata matsala bace to mata su zauna a gida to amma yadda zan ka fito da sabu za ga mazaje suna ta fitowa yu haka za ga mata suna ta me suna ta fitowa to shi sa dole a samu matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi yace hadisi ne sahihi ko garibi malai ce fa idza waqa'a basruhu ala mar'atin duk lokacin da idan mutun ya afka ko ya fada akan wata mace fa a'jabathu sai ta kayatar da shi sai ya ji ta burge shi wani abu ya darsa a cikin zuciyarsa game da ita malai ce fal yuzhib ko falle zahab ila zaujatihi ya sauri ya tafi zuwa ga matarsa ta aure idan mai mata ne falyatiha ya zakke mata likai ya sirifa shahwatahu fil halali domin ya yi ƙoƙarin juyar da sha'awarsa da ta bijiro masa akan abin da yake na halal lokacin da ya ga wannan abin to sai ya ƙoƙari ya tafi gida wannan sha'awar tasa sai ya ƙoƙari ya ajiye ta ya sauke ta akan abin da yake lada zai samu ita ce matarsa ta aure malaita wa idza kana ghayru mutazawwij wa idza kana ghayra mutazawwij idan ya kasance kuma bashi da aure ya kalla kuma bashi da aure sannan abin da ke motsa mai aure shi ma ya motsa masa mai zai faru kenan sai malaita fa alaihi bisiyam to yana bai shawara sai dage wajen yin azumi fa innahu lahu ja domin azumi garkuwa ne a gare shi waliyakun da azimati ya kasance ma'abocin ƙoƙari ƙauyatin mai ƙarfi wa imanin rasikhin ya kasance ma'abocin imani kafaffe fala ya ba'af amama shahawati kada ya rauni a gaban sha'awarsa fa'innahu iza ba'ufa amamaha saboda duk lokacin da ya rauni a gaban sha'awarsa ista'badatu wasta zallatu za ta bautar da shi ta kuma ƙasƙantar da shi malai ce a fara'aita mani ta haza ilahahu hawahu shin ba ka ganin wanda ya riki son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa shin ba ka gani ba wa aballahu ala ilmin Allah maɗaukin sarki ya ɓatar da shi a bisa ilimi a bisa sani wa ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce saba'atun wasu nau'i ko simfi na mutane guda bakwai يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله Allah maɗaukakin sarki zai ajiye su a inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa. ‘Yan'uwa wannan lafazi na fi zilli arshihi bai tabbata a cikin Bukhari da Musulun ba, kamar yadda malam ya kawo shi a nan waje. Yadda ya zo a cikin Bukhari ya zo a cikin Musulun shi ne saba'atun yi zilluhumullahu fi zillihi ba fi zilli arshi ba ina fata an fahimta fi zilli arshihi ya tabbata a cikin sunan na sa'id ibn mansurin ya tabbata tare da cewa dai wasu daga cikin malamai suna gani cewa wancan hadisi wanda ya tabbata a cikin sunan na sa'id ibn mansur ibn mansur bai inganta ba amma wasu daga cikin malamai sun inganta shi to shi sa sai wasu malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ce zai aje wasu mutane guda bakwai a inuwarsa kamar ash-sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yana gani cewa wata inuwa ce ta musamman da Allah madaukakin sarki zai samar da ita a ranar tashin alkiyama ya aje waɗannan mutane guda bakwai saboda kun san ranar tashin alkiyama irin halin da za a shiga na bala'i da kunci da zafin rana yadda za a sassauto da rana kusan kan mutum bai fi mil ɗaya ba to kun ga dole ana buƙatar me inuwa to kuma kowa yana cikin wannan bala'in ranar tana kan kowa da kowa ne ba wanda zai tsere mata sai wasu mutane da Allah ya zaɓa su ne waɗannan mutane guda bakwai to wannan wata inuwa ce da malam usaimin ya ce Allah maɗaukin sarki zai ƙage ta a ranar tashin alkiyama Allah ya sa bayinsa a ciki amma wasu daga cikin malamai kamar isa bin alƙayyar jauziya su kuma suna gani inuwar arshi ce saboda wancan hadisin da ya zo na sa'id ibn mansur to amma dai kuma dai menene wasu nau'in mutane ne guda bakwai Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin sa su a cikin inuwa lokacin da ake cikin rana Allah ya samu daga ciki shine fatan kawai fa zakara minhum sai annabi ya ambata daga cikin wannan mutum bakon akwai rajulun mutumin da da'atkum mara'atun wata mace ta kirawo shi ta kiraye shi zatu mansabin zatu hasabin wa jamalin ma'abociyar kyau da kuma nasaba e ga ta kyakkyawa ga ta kuma za tu hasabi ‘yan manyan mutane ce masu kuɗi ce ta kirawo shi kunga ta haɗa abubuwa guda biyu kenan da duk namiji yana son mace mai irin wannan abubuwa da ta haɗa ta ba shi kanta ta ce ya yi lalata da ita faƙala a lokacin sai ce inni a khafin laha rabbal alamina ya ce ina jin tsoron allah ubangijin halittu idan kai wannan ka iya kaucewa wancan to za ka shiga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai sa a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta wannan abu ne da yake mai matuƙar wahala a wajen ɗan adam shi sa ka ji ya shiga ciki duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi iya kare kansa to Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a cikin inuwarsa wannan hadisi kamar da na gaya mana bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin sahihan littattafansu warwuya an suleiman ibn yasarin rahimahullah malam ya kama wata kissa ya ce an rawaito wata kissa daga suleiman dan yasar allah ya masa rahama annahu kharaja min almadinati hajjan shi suleiman dan yasar wata rana ya fita zuwa garin makka ya fita minal madinati daga garin madina ya zuwa makan kenan ko yawa hajjan don yin aikata aikin hajji dan garin madina ya fita zuwa ina zuwa makka don yin aikin hajji wa ma'ahu rafiqun lahu tare da shi akwai abokin tafiya ar-rafiq shine abokin tafiya yana tare da abokin tafiyarsa hatta nazala bil abwa'i har sai da suka sauka a gurin da ake ce masa abwa'i inda muke karantawa asira ko inda mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tara sa a tanko yawa to sai da suka sauka a wannan guri wanda guri ne da yake tsakanin Makka da Madina fa qama rafiquhu wa akhadha as-safrata sai shi wannan abokin nasa ya tashi sai ya dauki yar jakarsa as-safratu ita ce yar jakar da ake zuba kayan guzurin tafiya a cikin dan abincin tafiya ku burasa ce dan cikui ne dan abin da suke sawa wanda idan an yada zango za a ci ita ce as-safara jakar saboda ka sai ya dauki wata empty irin wannan zakar irin wannan jakar wan talaqa ila suq ya tafi zuwa kasuwa liyabta'a shay'an yaje dan ya siyo musu wani abin da za su kara na guziri wajalasa sulaiman fil khayma shi kuma sulaiman ya zauna a cikin wannan hemar tasu da suka kafa yana jiran sai dawo wa kana min ajmalin nasi wajhan shi wannan sulaiman din ibn yasar yana daga cikin mafiya kyawun mutane yana daga cikin mafiya kyawun mutane kyakkyawa ne kwarai wa arwa'uhum yana daga cikin mutane kuma suka fa kayatar da mutane su burge mutane lokacin da ka kalle su Allah ya masa kyau fa basarat bihi a'rabiyatun min qimmatil jabal kawai sai wata mace balarabiya ta kauye yar kauye daga cikin gefen abuwai din kauyukan da suke nan sai ta hango shi daga can saman dutse daga can saman dutse tana saman dutse shi ne ƙimmatul jabali can saman dutse sai ta hango shi a cikin himarsa a zaune so daga tana ganinsa sai ya birge ta sai ƙayatar da ita an hadarat ilaihi saboda sai ta sakko ta gangaro daga kan dutsen zuwa gare shi hatta waqafat bayna yadayhi har ta zo ta tsaya a gabansa wa alaiha albarqa wal quffazani a kanta akwai albarqa shine ya ake ce masa niqabi abinda ake rufe fuska da shi ya abinda mata suke rufe fuska da shi saboda haka fuskar ta babu komai ta rufe fuskar ta da kuma safar hannu sune al quffazaini fa kashafat an wajihin laha ka annahu falkati kamari kawai da ta zo kusa da shi sai ta yaye fuskarta sai kasance fuskarta ta kai kace wani bangare ne na wata saboda kyau ita ma kyakkyawa ce fuskarta tana walwal yaye fuskarta a gabansa bayan ta yaye fuskarta wa qalat sai ta ce da shi ahni'ini ahni'ini to ka kintsa ni ka shirya ni abinda ta gaya masa kenan a hani ne ka shirya ne fa zanna annaha turidu ta'aman sai ya dauka abin da take bukata ka kintsa ni ka shirya ni sai ya dauka ko abinci take so daga wajensa fa qama ila fadlati safarati li yutiya sai ya tashi zuwa ga ɗaya zakar tasu da ta rage ta abinci dan ya dauki abin da ke cikin na abinci ya bata fa qalat sai ta ce lastu uridu haza ba fa wannan nake bukata ba ba abincinka nake so ba inna ma uridu ma yakunu min ar-rajuli ila ahlihi ai ina son abinda mutum yake bukata ne a wajen matarsa ta aure abinda namiji yake bukata a wajen iyalinsa shi nake so a wajenka shi nake so kai da ni fa qala yana jin haka sai ce da ita jahazaki jahazaki ilayya iblisu ya ce to na gane shaɗan ne ya shiryo ki kenan ya kawo ki wajena ya shaɗan ne ya kawo ki wajena ya kimtsa ki tsaf ya kawo ki wajena sun mawaza a ra'asawo bainar kubatai kawai sai ya zauna ya sanya kansa tsakankanin guyoyinsa guda biyu wa a haza fin nahibi ya yi ta shashekar kuka ya yi ta an nahibi shi ne irin shasheka da mutum yake idan yana kuka saboda haka ya sa kansa tsakanin guyoyinsa ya ta kuka ita kuma tana tsaye tana kallon ikon Allah falam ya zal yabki bai gushe ba yana ta kuka falam ma ra'at minhu zalika da ta ga kukan yayi yawa ki karewa sadalat albarqa ala wajhiha sai ta saki wannan niqabin akan fuskarta wan sarafat raji'atan sai ta silale ta kuma inda take dan kai tara mata mutane sai ta ba wajen hatta balagat ahlaha har sai da ta isa inda iyalinta suke inda ta baro fa za a rafiquhu sannan sai wancan abokin tafiyar tasa wanda ya tafi kasuwa so abinci kuma a lokacin sai dawo fa wajadahu yabki ya same shi yana ta kuka fa sa'alahu ya tambaye shi me yake faruwa fa akhbarahu ya bashi labari ga abin da ya faru bayan tafiyarka fa jalasa rafiquhu sai wannan abokin tafiyar nasa shi ma ya samu waje a gefensa sai ya zauna ya buki buka an shadidan shi ma kawai sai fara kuka mai tsanani har ya fi mana malamin ina fata an fahimta kawai shi ma sai ya samu kuka sai ka ɗauka taya shi kuka yake yi ko to za ka ji abin da ya faru faƙala suleiman sai suleiman ya ban nasa kukan da yake yi ya ce da shi wa an ta mayu buki da kai kuma bai saka kuka ni da abu ya faru a kai na kai kuma daga baka labari kawai sai kuka mayu buki ka me saka kuka faƙala sai shi wannan abokin nasa ya ce ana a haƙo bilbuka ibinka wallahi ne na fi cancanta ne kuka ba kai ba ya ce ai ne fi cancanta ne kuka ba kai ba tare da cewa fa abin ba akan sai faru ba sai ce li an ni aksha an na laukuntu makana kama sabartu ya ce saboda ina tsoro wallahi inda ni ne abin ya faru a kaina ba zan haƙura ba sai na yi yan an fahimta kun ji abin da na gaya muku wancan satin kenan ya ce inda shi ne aka yi masa wannan tayin da aka yi wa malin sulemanu shi kukan da yake yi shi ne da shi ne allah jarrabe shi da abin da ya jarrabe sulemanu da ba zai kauce ba yawa wannan fasu waɗannan ɗaya ne wasu ne daga cikin sauran magabata da suka gabata a lokacin baya ba ko mutum banza ba ne masu tsoron allah ne aikin hajji ma zai tafi ina fata an fahimta ta wannan ɗaya daga cikin sharrin da ke cikin ta'ammali yau da kullun da mata kenan eh shi sa shawara da na bamu shine mutun ya nisa mutun ya nisa duk da wani zamani muke ciki yanzu wanda ita harkar harkar zinace zinace da abin da ya kama da haka zaka ga su kai kana gudun su ma suna binka kana gudun su suna binka so da ka sai mutum ya taka tsantsan sosai Allah madaukakin sarki ya kare mu falamman ta Suleiman ila makkata lokacin da Suleiman ya je garin Makka ya karasa inda zai aikin hajjin sa kenan sa'a wa tafa saboda ka yi sa'ayin sa ya dawafin sa ma'ana an fara aikin hajji kenan thumma atal hajara yaje a hajar al-aswad fahta babi thawbihi bayan ya gama abin da zai saboda ka sai lulluba da tufafinsa fa akhadhathu aynahu fanama kawai sai idan satarin da shi sai bacci ma'ana sai bacci ya dauke shi wa idha rajulun wasimun lahu sharratun hasana kawai sai mafarki da wani mutum wasimun kyakkyawa in aka ce rajulun wasim shine kyakkyawa in kuma mace sai a ce imra'atun jamilatu an gane yawa ba a ce wani miji jamilu sai dai a ce masa wasimun a larabci mace da ake ce mata jamilatu amma namiji za a ce masa wasi sai na ga wannan miji a wani mutum kyakkyawa lahu sharatun hasana mai kyakkyawar kama a shara shi ne alhai'a alhai'atul hasana mai kyakkyawar kama wara ihatun tayyiba yana da kuma daɗin ƙamshi faƙala lahu sulaimanu sai sulaiman ya ce da shi rahimakallahu man anta Allah ya maka rahama ya kai wannan mutum waye kai kala sai ce ana yusuf ni ne yusuf kala yusuf siddiq sai ce kai na yusuf siddiq ma'ana yusuf na cikin alkur'ani da Allah ya bada labari yusuf ayyuwa siddiqu kai ne kala na'am sai ce eh ni ne kala sai ce inna fi sha'anika wa sha'ani imra'ati al-aziz al-ajaban yace lalle a cikin sha'aninka da sha'anin matar sarkin nan da ta neme ka akwai abin mamaki idan maka karanta alkur'ani mun samu mamaki a cikin lamarinka da lamarin wannan matar faƙala lahu yusufu sai annabi yusuf ya ce da shi a mafarkin inna sha'anaka wa sha'ana sahibatil abwab wa abwa'i la'ajab yace haƙiƙa sha'aninka kai da sha'anin waccan matar da ta gangaro maka daga dutse a garin abwa'i ya fi nawa ban mamaki ina ba ta an gane to wannan shine karshen kissa wannan kissar mallan ya kawo mana ita ne dai domin ya nuna mana yadda hadarin khalwa da mace yake ko abin da ya kama da haka wal maqsud min hadha kullihi mala yace abinda ake nufi da wannan gaba ɗaya dai inna itlaqal nadri haqiqa mutum ya saki ganin sa kawai ya saki idan sa ya ta kalle kalle yadda ya ga dama yurdi sahibahu wa yuhlikahu yakan gangarar da ma'abocinsa kuma ya halakar da shi ya gangarar da shi mahalaka ya halakar da shi ويحرم أيضا النظر إلى السبيل الأمرض ما ليتي هكذا كما ينا هرمتا duba kallo zuwa ga saurayi wanda yake bai kai shekarun balaga ba yaron da yake gemu bai fara fito masa ba kyakkyawan saurayi shi ma kallonsa kallon da ba da ya wuce ka'ida ba daidai bane a shari'a qala al-ghazali abu hamid al-ghazali yace alaihi rahmatullah alaihi masa rahama an-nadhru ila wajhi sabibi shahawatin haramun kallon fuskar yaro da sha'awa wannan shi ma haramun ne bal kana mayyata aftaru qalbahu bi jamali surati al-amrad mala yace bari daga cikin mutane akwai wanda zuciyarsa take tasirantuwa da kallon irin waɗannan yaran yanzu wani in yaji ana cewa kallon yaro kallon namiji sai ga shi a to kai me za ka kalla a namiji kai kenan da baka da wannan rashin lafiya wallahi akwai wanda yadda in ka kalli mace kake jin wani abu in ya kalli namiji haka yake ji wallahi rashin lafiya sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu kawai Allah ya tsiratar da imanin amma akwai wanda shi mace ba ta gaban sa in ya kalli namiji ne kawai hankalin hankalin sa yake tashi akwai irin su aga wannan wannan irin bala'i ne wannan wace irin musifa ce wannan malamai suna bayani mutum irin yara wanda ba su kai shekarun balaga ba sun fara tashi sun fara girma shine al'amrat irin wanda gashi bai fito masa ba ma ko gemu ba shi da shi irin waɗannan galibi kallonsu da zuba musu ido haramun ne malamai suka ce ba daidai ba ne malai ce bi haithu yudriku tafrikati ta yadda mutum zai iya bambancewa baina huwa baina mutalahi tsakanin shi wannan yaron da mutumin kuma da yake mai gemu ta yadda zaka bambance wannan daban ne wannan daban ne in zaka dauke su dan maza ne kawai yadda zaka kalli mai gemu ka kalli wannan yaron to wannan babu laifi yadda kake kallon mutum mai gemu babba da yadda kake kallon wannan yaron ɗaya ne duk maza kake kallon su amma ka rinka kallo aka wani bambanci tsakanin wannan da wannan Allah ya ce tun aka samu irin wannan akwai matsala lam yahillu an-nadru ilayhi irin wannan to baya halatta kallansa ولهذا كله قال الله تعالى saboda wannan ne gaba ɗaya Allah madaukakin sarki yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya rasulullah ka ga ka ga musu cewa ka ga mu'minai yaghuddu min absarihim sirin ce ganin su su sassauta ganin su wa yahfazu furujahum sannan kuma su kiyaye farjin su zalika azka lahum wannan shi yafi tsarki a gare su wal inna allaha khabirun lalle Allah madaukin sarki mai ba da labari ne gwani ne bima yasnauna game da abin da kuke aikatawa haka nan Allah ya ce qul lil mu'minati agaya mu'minai mata yaghudna min absarihinna su ma sirrin e ganin su su sassauta ganin su wa yahfazna furujahunna kuma su kiyaye farjojin su Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah ta'ala anan zamu da zamu zaka tashi kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta